العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan masallaci na al-muhajirun domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin surat kuma insha Allah za mu tashi 164 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu yau muna 11 ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yi daidai da 11 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya kafin mu fara akwai tambaya mai tambayar yayi sallama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya ce malam Allah ya ƙara imani da nisan kwana mai albarka wa abi albarka ya ce malam don Allah menene ya fi sahihanci tsakanin haɗa shafa'i da wutiri a sallama ɗaya da kuma raba su na gode bi salam mana yin raka a hudu a raka uku afon raka uku mutum hada da shafa'i da wutiri din sannan ya sallame da kuma yayi biyu ya sallama sannan ya ɗaya ya sallama dukkanin su sun inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai idan abubuwa biyu ya tabbata manzon Allah yayi to abin da yafi shine wata ran mutum yayi wannan wata ran kuma mutum yayi wannan domin wajen wato sabunta abin da ya inganta mutum zai samu lada na ya aiwatar da kowace sunna daga cikin sunnonin kuma mutum zai samu wani yanayi na jin daɗin falalle ibada yake domin lokacin da mutum ya canza wani abu inda ya tabbata to zai sami wato wani karsashi na ibada kamar sallama ne ta sallah wata ran kayi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wata ran kuma ka canza tunda duka an rawato daga nan sallallahu alaihi wasallam har nau'ika guda uku so da haka dai kowanne mutum ya yi yayi sai dai akwai wani abu idan mutum ya zo ya samu mutane abinda suka fi sani ko suka fi sabawa da shi ko kuma matakin wato iliminsu bai kai wani abu wanda kai ka sani ba to ka yi haƙuri inda wanda suke kai in ya inganta to kai irin nasu misali kana jagorantar mutane su abinda suka sani ko suka wato fahimta shine a yi sallama biyu a sallame sannan a yi ɗaya a sallame to karkace dole sai ka yi musu wato raka a hudu a raka uku a haɗe sannan kai sallama sai zamto ba za su yi fahimce ka ba amma lokacin da suka fahimci cewar haka ɗin ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi sallama to wannan kuma ba laifi sai kai musu na ba ta gani domin al'amura irin waɗannan ba an ce dole sai ka yi ba ne to lokaci kuma mutum sai ya zo da zafin kai ya ce dole sai yin mutane tunda da ya inganta ya inganta amma ba an ce dole sai an yi ba ba umarni aka yi cewa lalle sai an yi wannan ba shi ma wancan ɗin da suke yi shi ma inda ya inganta to kai nasu ɗin kawai kamar yin sallah da takalmi ne kaga ya halasta to amma ka ce za ka shiga mutane masallaci da takalmi ka yi sallah kaga sai a sami matsala ko ka ce za ka jagorance su kai ne limami amma da takalmin ka za ka yi haka za a sami za a samu adadin cari ko da kuma takalmin naka sabo ne yau ka so shi a gaban su ka bare da kwali ka sa ka ce to bari tun da shi sabo ne ba ta kuma ba bari saboda ka sai a mutane abinda wato suka sani idan matakin su ya kai sun san kaza kuma sai a yi na fatan hutu domin ya daga cikin kuskure da yan uwa suke ko da wato kira'at na ƙur'ani bai kamata mutum ya mutane kira da sani a gudun sallah musu abin da suka sani wannan shine daidai wallahu a'lam insha Allah za mu tashi faɗin Allah ta'ala inda fi karfi samawati da rabb
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون Tayyib. Allah tabaraka wa ta'ala yace inna fi khalqis samawati wal ard. Lalle cikin halittar samai da kasai, wa ikhtilafil layli wan nahar da kuma sassabawar dare da kuma yini, wal fulkil lati tajri fil bahr da kuma jiragen ruwan da suke gudana suke tafiya akan kogi bima yanfa'un nasa da kuma abin da yake na amfanar da mutane sakamakon aiki da jirgin ruwan su su hau ya amfane su su tsora kayan su ya amfane su wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in da abun da Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar daga sama min ma'in na daga ruwa fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya rayar da ƙasa bayan mutuwarta ma'ana bayan bushewarta ya sa ta zamto danya jikakkiya wa batsa fiha min kulli dabbatin ya kuma rarraba fiha a cikin ƙasa din ma'ana akan ƙasa ya yada ya rarraba min kulli dabbatin ko ne irin nau'i na dabba wa tasrifir riyahi was sahab da kuma gudanuwa wato bugawar iska was sahabi da kuma gajimare al musakhkhari bainas sama'i wal ard wanda aka hore shi shi gajimare din tsakanin sammai wato tsakanin sama da ƙasa Allah ta'ala ce waɗannan al'amura la'ayatin liƙaunin yaƙilun lalle waɗannan al'amura ɗin lalle ayoyi ne liƙaunin yaƙilun ga mutanen da suke hankaltar abubuwa masu hankali waɗannan ayoyi ne gare su Allah ta'ala ya ce ina fi karki samawati wal ard lalle cikin halittar samai da ƙasai kaga samawa jam'i ne na kalmar as-sama'u ma'ana sammai wal ard kuma yazo lafazi ɗaya amma shi ma abin da ake nufi shine ƙasai malamai suka ce abin da yasa Allahu tabaraka wa ta'ala yace as-samawati anan yace sammai wato ya faɗi jam'in su ƙasa kuma ya faɗi guda ɗaya suka ce saboda ƙasa jinsi ɗaya ce gaba ɗayan ta guda bakwai din ƙasa ta ɗaya wannan wato ƙasa ɗin ce dai turbaya ɗin nan ƙasa ta biyu ita ma ƙasar ce sinadarin da aka yi ta ƙasa ta uku har ta bakwai kowace da sinadarin wannan ƙasar da aka yi kowace ƙasa amma sammai kuma sinadarinsu ba iri ɗaya ne abin da aka yi sama ta ɗaya ba shi ne abin da aka yi sama ta biyu ba abin da aka yi ta biyu ba shi ne wanda aka yi ta uku ba wanda aka yi ta uku ba shi aka yi ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ba kowace sama sinadarin gina ta daban shi sa malamai suka ce shi sa Allah ta'ala ya ce inna fi khalqis samawati wato halittar sammai cikin halittar sammai saboda kowace sinadarin ta daban wal arab da kuma ƙasa wato ƙasai ake nufi duk da ke cewa ya zo mufaradi amma shi ma jam'i ake nufi amma shi abin da yasa aka ce wato aka kawo mufaradi aka kawo tilo shine wato duka sinadarin iri ɗaya ne wa ikhtilafil layli wan nahar da kuma sassabawar wato al-layl naka ce al-layl shine dare shi layl din jam'i ne na kalmar kalmar al-layla al-laylatu shine mufradi din jam'in sa shine layl والنهار da kuma wato ainihin yini Allah tabaraka wa ta'ala ya fara ambatan dare kafin yini saboda wato dare yini ne ke fara zuwa kafin dare haka wasu malamai suka ce wasu kace ai daren ne yake fara zuwa kafin dare amma tunda kowanne Allah tabaraka wa ta'ala zai ambace shi sai ya fara da yini wato da dare kafin wato ainihin yini amma lallai haka ne kamar yadda yazo wato dare ne yake fara zuwa kafin yini idan yau da daddare misali yanzu daren da ya gabata kaga daren yaushe ne yau muna talata ko to kaga daren da ya wuce daren talata ne daren da muke tinkara nan gaba kuma daren laraba ne na fata an gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya mutu wato daren juma'a ko yinin juma'a yaushe ne daren juma'a ranar alhamis da dare kenan mun fahimta saboda kasai Allah ta'ala ce waqtilafil layli wan nahar da sassafawar dare da kuma yini wato dare ya zo ya tafi yini ya zo ya tafi wannan shine sassafawa ta su ake nufi Allah tabaraka wa ta'ala yace ja'ala al-laila wan nahara khilfatan Allah ta'ala ya sanya dare da rana wannan ya zo ya tafi wannan ya zo ya tafi Allah tabaraka wa ta'ala yace wal fulki allati tajri fil bahri da kuma jiragen ruwan da suke gudana suke kai kawo fil bahri wato akan kogi al fulk wannan wato shine mufradi kuma shine jam'i sai dai idan a ayal qur'ani aka kawo fulk sai aka masa wakilin suna na mace to ana nufin jam'i ne kamar anan wal fulkil lati bai ce wal fulkil ladhi yajri ba sai ya ce allati tajri allati kuma wannan menene me yake gwadawa mace saboda ka wal fulkil lati tajri fil bahr ma'ana da jiragen ruwan da suke gudana akan ruwa idan kuma abin da ya zo wato yana nuna namiji ne to ana nufin jirgin ruwa guda ɗaya a nan ake gane su Allah tabaraka wa ta'ala ce id abaka ila al-fulkil mashhun cewa mashhun bai ce mashhuna ba ya gwada me namiji ne saboda haka kaga a wacce aya ta cikin suratul as-saffat wato ana nufin jirgin ruwa guda ɗaya da ya da ya haushi annabi Yunus alaihi salam id abaka ila al-fulkil mashhun bai ce mashhuna ba amma anan sai ya ce wal fulkil lati tajri fil bahr da jiragen ruwan da suke gudana suke kai kawo akan ruwa ma'ana jiragen ruwan da mutane suke amfani da shi a rayuwar duniya kaga ba jirgin ruwa ɗaya bane ba wanda ma ya san adadin su a ƙauye kaza akwai kwale-kwalen su can akwai komi can akwai kaza can akwai kaza kaga suna da yawa sai Allah ta'ala ce wal fulkil lati tajri fil bahr da kuma jiragen ruwa ko kwale-kwale da suke gudana akan ƙasa wannan ɗin Allah ta'ala ce aya ce halittun sammai da na ƙasai ka duba sama babu matokara ka duba ƙasa batta lotsawa kuma ka duba wato yadda dare ya zo ya tafi kuma idan zai tafi babu wata ƙara da mutane suke ji cewar yanzu fa dare ne yake ƙoƙarin tafiya ga shi nan an yi wata ƙara dare ya ɗebe nasa ya nasa a rana ta ɗebe nata nata an yi wata ƙara duka babu wannan mutum ma in yana zaune ko yana cikin ɗaki in ya fito in ya daɗe sai har dare ya tafi haka ko har dare ma ya kusa ai magarba ma ta yi ma'ana yinin ma ya tafi kai a jikin ka baka san ma ya tafi Allah ta'ala ya ce wannan al'amuran fa ayoyi ne da jiragen ruwa ku duba idan ka ɗauki dutsen da ya kai wato mulmulan dunkulin hannunka in ka jefa cikin ruwa zai tsaya a sama ko zai nitse zai nitse zai tafi ƙasa amma kuma sai a samu jirgin ruwa ya ɗauki tireloli ya ɗauki ton kaza ton na kayayyaki kaza da yawan gaske kuma ya tafi akan ruwa Allah ta lashe waɗannan fa'ayoyi ne ku kula da wannan jirgin ruwa gaba ɗayan mu nan mu shiga da masallacin nan da komai da mota da baburan mutane duka a shiga ana tafiya kuma wanda kuma inda za ka ɗauki tayar motar ka jefa kuma za ta limi amma kuma dukkanin mutane kusan ton nawa za a ɗora kai kuma ya tafi to wannan Allah ta'ala ya ce fa wannan kulura fa wannan fa aya ce ji Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bima yanfa'u nas da abin da yake amfanar da mutane mutane su hau su amfana a hau jirgin ruwa a yi a amfana a tafi harkar kasuwanci ko a tafi aikin hajji ko a tafi wata ziyara ko a tafi dai wata bukata kuma a ɗora kayan sana'a a kai kayan kasuwanci mutane su saro kaya a yi shifin kaya a ɗoro a jirgin ruwa Allah ta'ala ya ce ma an zala Allah minas sama'i min ma'i da kuma abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar daga sama na ruwa idan ka duba ruwa za ka tabbatar da cewa lallai Allah ta'ala ala kulli shay'in qadir ka duba ruwan sama inda yake sauka kuma ba ruwan ne aka tara aka samu wani abu aka ukula yake zubuwa ba a'a Allah ta'ala haka ya kaddara kaga a ɗabi'ar ɗan adam zai ga to ruwan ne aka kulle shi ana ba aka ukula sannan sai ya sannan ya rika zuwa wannan abin in ka duba sama zaka ga babu kofofin da ruwa yake zuwa amma kuma sai gan shi ya zubo kamar daga wasu kofofi irin na shawa ko dai wani abu da yake da kofa kofa Allah ta'ala ce ku lura da wannan fa'ayoyi fa haya bihi ya rayar da shi wannan ruwan al'arda ba'da mautiha ya rayar da ƙasa bayan mutuwarsa ma'ana bayan mutuwarta ma'ana bayan ta bushe rani yayi ta kekashe daga an yi ruwa sai kaga ƙasa ta rayu guri ya fara kore ya fara kyan gani wasu sahabi Allah ta'ala ya ce da gajimare al-musakhkhari wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da shi ya horar da shi baina sama'i wal ard tsakankanin sama da ƙasa wannan gajimare Allah ta'ala ya horar da shi tsakanin sama da ƙasa yanzu ba zai iya wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala gajimaren nan fa da yake ruwan nan ba fa a can sama yake a liƙe a jikin ginin sama ba a'a shi na tsakanin sama da ƙasa ne idan kawo jirgin sama ai zaka kawo ce gajimare in ka leko ƙasa sai kaga kamar yanda daga ƙasa kake ganin sama haka za ka ga ƙasan ita ma saboda an wuce gajimaran za ka ji wani lokaci ana tafiya a jirgi ka ji gargada kamar irin a mota an yi gargada haka an shiga gajimare jirgi yana ta wucewa ta cikin gajimare wani lokaci ka ji shuru ya ma wuce gajimaran saboda ka Allah ta'ala ya ce gajimaran da Allah ta'ala ya korar da shi tsakanin sama da ƙasa la'ayatin liƙaumin yaƙilun lallai wannan ɗauka ayoyi ne ga mutanen da suke hankaltar al'amura ga masu hankali lallai wannan aya ce ma'ana alama ce ta nuna cewar Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya halicci kowa da komai kuma shine wanda ya cancanci a bautata masa subhanahu wa ta'ala na'am
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب
hayyakan Allah tabaraka wa ta'ala yace wa minan nas daga cikin mutane mai yattakhidhu min dunillahi andada akwai wanda yake rikar koma bayan Allah ma'ana wani Allah andadan a matsayin alloli yuhibbunahum ka hubbillah suna san su kamar san Allah wallazina amanu amma waɗanda suka yi imani kuwa ashaddu hubban lillah su sun fi tsananin kaunar Allah tabaraka wa ta'ala walau yara allazina zalamu inda waɗanda suka yi zalunci ma'ana waɗanda suka yi shirka za su ga izi ya raunar azab yayin da za su ga azaba annal quwwata lillahi jami'an lalle fa ƙarfi ga baki ɗaya na Allah ne tabaraka wata'ala wa anna Allah shadidul azab lalle kuma Allah tabaraka wata'ala mai tsananin azaba ne Allah ya ce wa minan nasu man yattakhidhu min dunillahi andada daga cikin mutane akwai waɗanda suke rikar wani Allah a matsayin andad ana nufin gumaka andad jam'i ne na kalmar nid nid shine mufradinsa jam'insa kuma andad yuhibbunahum wato suna san su ma'ana sun rike su suna bautata musu yuhibbunahum ka hubbillah suna san su kamar san Allah suna san su kamar san Allah wasu malamai suke cewa abinda ake nufi su kafirai wato masu gumaka suna son gumakansu suna musu biyayya kamar yadda muminai suke son Allah suke wa Allah ta'ala biyayya ka hubbillah yuhibbunahum ka hubbillah ana nufin suna son gumakansu kamar yadda muminai suke son Allah suke biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala wasu kuma malaman tafsiri suka ce abinda ayat take nufi shine wa minan nasu man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah suna riƙar wato kishiyoyi gumaka suna son gumakan su mushrikan kenan kamar yadda kuma suke son Allah mana sun raba biyayya da kuma soyayyar gida biyu suna son Allah suna son gumaka suna biyayya ga Allah kuma suna biyayya ga gumaka kaga su ma dai ne mushrikai ne tunda suna bautar Allah suna bautar wani Allah suna bautar gumaka kamar Hussein bin Shakhir ne wato mahaifin Imran bin Hussein da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi cewa Allah nawa kake bautatawa yace guda bakwai ina suke yace shida suna ƙasa ɗaya kuma yana sama kaga kenan ya hada da Allah da kuma sauran gumaka a matsayin wato ababen bauta kaga wannan ya zamto cikin irin tafsirin da wasu suka yi na cewa yuhibbuna al-qabilla yana son gumakansa kamar yadda yake son Allah sai hada da Allah da su kaga wannan bai shiga da shi musulunci ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato idan ka shiga halin kakana kai in matsala ta faru a cikin wannan alloli guda bakwai wa kake kaiwa kuka kuma idan abu ya tuke ina kake kaiwa kana neman warwara sai ya ce na saman nake kaiwa ma'ana Allah gaske kenan kaga kenan ya san cewa lalle Allah tabaraka wa ta'ala shine mai iko akan ku maza na ce to ka rabu da wannan sauran mana kai imani da na saman kawai shi kare ya musulunta kuma yuhibbunahum ka hubbillah ma'ana suna san su kamar da suke san Allah ko kuma suna san su kamar yanda mu'mini suke san Allah domin shi mu'mini fa shine wato shi halayensa shine idan Allah ta'ala ya ce kaza jikinsa kuma bayya san aikata kaza ko kuma ɗabi'arsa ba ta san aikata kaza to ya kan wannan ɗabi'a ta su ne wannan san jikin nasa ya aikata da wannan wanda shi ne mumini kada da jikin nasa yana san yana san ci yana san sha a kai shi ya ce da ya yi da sha da daɗi to amma Allah ta baraka wa ta'ala sai ya ce ku daina cin abinci daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana a cikin watan ramadan da niyyar ibada ma'ana shi ne azumi masu imani sai suka bar abin da ransu yake so din shahawa san cin abinci san shan abin sha mumini sai ya aje duka wannan tunda yana son Allah ma'ana yana biyayya ga Allah subhanahu wataala ya je ya aiki ya sha rana ishuwa ta kama shi amma ba zai iya sha ba saboda tsoron Allah subhanahu wataala shi sa Allah tabaraka wa ta'ala yace azumi nawa ne ni kadai nake sakawa ba wanda ya san nawa ne adadin ladan azumi ba wanda ya san manzon Allah ya ce wanda ya azumi yiri daya domin Allah Allah zai nisantar da shi daga wuta ta cikin shekara sauri amma nawa ne adadin ladan ba wanda ya san Allah ta'ala ce azumi nawa ne ni ne zan saka da shi kuma ba a taɓa samun cewa an bautata wa wani Allah kamar da suke da'awa na cewa wasu alloli ba ta samu an bauta a wani gunki ba kenan da azumi ba ko kada wajen labarin cewa mutane kaza sun yi azumi ga wani ba ta samu sai ka ce an masa sujjada na wajen gani an masa yanka an roƙe shi zalunce shi za ta bi ba ladan ka ana ba su ba a kiyama malamai suka ce amma ban da ladan azumi shi wannan na daban ne shi sa mutum sai kafa kafa da azumi sai ya zamto karfafe Allah ta baraka wa ta'ala ta ba su Allah ta baraka wa ta'ala ya ce والذين آمنوا أشد أشد حبا لله والذين ظلموا إلا وأنت سكي ظالمتي ذا سكي أن القوة لله جميعا ترسل لله إذ يرون عذاب أن القوة لله جميعا وأخيران الناس بعذاب الله إلى مدى تجبر الدفاع كالدين الله أنا لكم سوء الظالمين والكافرين هم الظالمين أنا لكم الظالمين أنا أنا لكم كافرين هذا تذكرني لأن أجل حتى تنسوا القيامة فتتذكر أن القوة لله جميعا أقول لك وكان cikin ƙura suna karantawa walau tare da lafi da tsarin kamar na kai ayyukan da madina ce na yi wasu ke karantawa malamin abdurrahman warsh malamin kalun walau tare da lafi na zalam da ta ma'ana inda za ka ga waɗanda suka yi zalunci ma'ana waɗanda suka yi shirka za su tabbatar da cewa ƙarfi da baki ɗaya na Allah ne uba kiyama wanda suke karantawa walau yar ladina zalamu kamar sai hafsu da su yaƙub da sauransu walau yar ladina zalamu inda su azzalumai din za su ga kansu da kansu gobe a kiyama na ba ta gani أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب للي الله تبارك وتعالى تلك من كيف ناس ثم للي الله تبارك وتعالى في سنن عذاب سبحانه وتعالى يا الله تعالى تعلم العذاب نعم فنتبرأ منهم لليلة منبرات لقبلس كما تبرأوا منا كما إن استبرنت لقبلين اليوم سكتي تم ورحمة الله سبحانه وتعالى yake nuna musu ayyukansu yake bata musu ayyukansu hasaratin alaihim a matsayin nadama a kansu wa ma hum bi kharijina min an-nar su din ba za su fita daga wuta ba idza tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabu wa ra'u al'adab yayin da wanda suka yi biyayya za su barranta daga waɗanda suka yi biyayya din wa ra'u al'adab idan suka ga azaba gobe al-kiyama ma'ana wanda suka yi malaman su biyayya ko shugabannin su biyayya ko gumakan su biyayya gobe al-kiyama idan an ga azaba za su nemi cewar to ku ta da mu dama kun ce in muna tare da ku kuka lamunce mana ai khalas shi ai yanzu za mu iya komai ba ai Allah ta'ala ce wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum lalle Allah tabaaraka wa ta'ala shine wanda muku alƙawari ya alƙawaranta muku alƙawari na gaskiya ni kuma in ji shaytan na muku alƙawari na karya alƙawari na saba alƙawari ya ce wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtu li banda da wata dama fa akan ku ni a gidan duniya ne nace ku zo ku bautata mun ko ku zo ku saba wa Allah tabaraka wa ta'ala kuma kuka amsa mu kuka yarda fala talumuni wa lumu anfusakum yau kan kada ku zarge ni ku zargi kawo ni shedan zai ce da mutane ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiyya ni ba zan iya cire ku daga halin da kuke ciki a yau ba ba zan iya kawo muku ɗauki ba kuma ba za ku iya kawo muku ɗauki ba da saboda haka waɗanda suka yi wa malamin su biyayya a kan saɓon Allah waɗanda suka yi shugabannin su biyayya a kan su saɓa Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suka yi wa shugabanni ko gumakan su biyayya ran alkiyama za su baranta da juna za su ce inda a ce za a mai da mu duniya to ba mu ba ku dama ashe ba daga sai kuke mana ba Allah ta'ala ce wa taqatta'at bihim al-asbab dukkanin al-asbab wato silat dukkanin alaƙoƙin da suke tsakanin su za su yi alaƙa da take tsakani shine shi ya yarda shi muridin sa ne misali ko kuma ya yarda shi bawan sa ne yana bautata wa wannan gunki ko ya yarda shi talakan sa ne yana yi wannan shugaba biyayya wacce take ta saban Allah tabaraka wa ta'ala to wannan alakar duka za ta yi yanzu waɗanda suka yi biyayya su ce inda a ce za a mai da mun da mun barranta kamar yadda ka barranta da gare mu Allah tabaraka wa ta'ala ce kamar haka ne kazalika yurikum Allah a'malahum hasaratun alaihim kamar haka ne Allah tabaraka wa ta'ala yake nuna musu ayyukan su gobe kiyama hasaratun alaihim a matsayin nadamomi a kansu hasarat jam'i na kalmar hasara shine annadama وما هم بخارجين من النار من النار سوء كما بذا سبتا daga wuta ba Allah ta'ala ta kare ma'ana abinda suka yi kafirci ne tunda kafirci ne ba za su fita daga wuta ba dama duk wanda ya mutu babu imani ba zai ta fita daga cikin wuta ba Allah ka kare na'am
ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون حياك الله الله تبارك وتعالى يتي يا ايها الناس يا قوم متاني كلوا مما في الارض حلالا طيبا كنتي مما في الارض daga abin da yake kan kasa halalan wanda yake halal tayyiban wanda yake daddaka ma'ana mai amfani a jikinku ba abin da zai cutar da ku ba wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bibici wato hanyoyin shaitan karku ba hanyar shaitan innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shaitan fa a gare ku din aduwwun ma'ana mai gaba da ku ne mai kiyayya ne gare ku mubin mai kuma bayyanar da kiyayya ne inna ma ya'murukum bis su ku sani da shi shaitan yana umartar ku da sabo ne da yin laifuka wal fahsha da kuma albasha wa an taqulu 'ala allahi kuma yana umartar ku ku faɗa a kan Allah ma la ta'alamuna abinda ba ku sani ba ku faɗi ƙarya ku ƙirƙiro Allah ta'ala haka shi ɗan yake umartar ku da shi ya yi wannan su kulu mi maka da halalar da yi ba ya ku mutane ku ci daga abinda Allah ta baraka wa ta'ala ya azurta ku da shi a min mafi arzi halalar da yi ba wato daga abinda yake kan ƙasa wanda yake halar kuma da da'a an umarci musulmi ya ci daga abin da ke kan ƙasa amma halal cewa ɗagiban ba ana nufin dole sai ka so abin da yake da tsada alhali ya fi ƙarfinka ba a da daɗa da ake nufi abin da ba zai cutar da kai ba duk abin da zai cutar da kai to shari'a ta haramta maka wani don suna cewa to ai ƙur'ani bai ce sigari haramun ba amma ba ta da amfani da jikin mutum sai dai ta cutar shari'a ta haramta haramun abinda Allah ta'ala ya yi cewa halalan ba wanda ke mai amfani kaga ita ba ta da amfani cikin rawa wala tattabi khutuwati shaytan kada ku bibi shi hanyoyin shaytan menene khutuwati shaytan malamai sun yi maganganu da yawa wasu ke cewa zallatihi mana gusar da mutane da yake gurin sanki hanyar sanki ta shaytan ku kiyaye wannan wasu suka ce abinda ake nufi da khutuwati shaytan shine an-nuzur fil ma'asi yin bakance wajen sabo bakance shine ka ce idan Allah tabaraka wa ta'ala ya maka wata bukata za ka yi wani aiki na alkai misali duk da Allah sa ka gama ginin ka kaza to za ka yi azumin kwana uku to wannan kai bakance dole sai ka yi za ka yi sadaka da dubu goma dole sai ka yi za ka ciyar da mutum kaza dole sai ka yi za ka yi sallar raka'a kaza dole sai ka yi na wata gani idan ka samu admission a jami'a kaza ko a kwaleji kaza to za ka yi azumin kwana biyu to ka yi bakanci wannan yana nan a cikin addinin musulunci kuma waɗanda suke su cika abin yabo ne Allah ta'ala ya ce yufu na bin nazari wa ya fafu na yawan yana da kada sharwa mai tsabiyar suna cika alkawari suna tsoron wani yini da yake sharrin da ke ciki tsananin da yake ciki yana da yawa to mutum ya yi bakance ya alkawari wajen sabon Allah to wannan wasu malaman tafsiri daga cikin magabata suka ce shine abin da ake nufi da kubatu shida ce ai duk ran da Allah ya sa wannan neman da nake na aure duk ran da Allah ta'ala ya bani sai an kwana ana kusuwa ga ni to wannan shine kubatu shida kai bakancan sabo in kaza ya faru sai na dawo masu garaya an kwana garaya kwana ku zan dauko to wannan shi ne kwazata shi na mata gani ko dj za a zo a gwangwaje a yi kada wannan shi ne kwazata shi na haka wasu daga cikin magabata suka ce wasu kashe kwazata shi na shi ne makirata domin kanin zunubai kada ku rika yana zunubi domin dama matakin farko na alaka shi ne mutum rika yana zunubi ai dan abu kaza ne ai ba laifin dan kaza kan kuma ai ba laifi ba ne to in mutum ya fara rena sako ya fara rena zunubi za shi gawo saboda zai tafi zuwa ga manya-manyan sabon Allah ta da kare amma abin da ake so da bawa shi ne an sani kowa ba mala'ika ba ne kuma kowa ba annabi ba ne dole za ka saba Allah ta baraka wata ala amma abin da ake so shi ne ta kiyayewa kuma ka yawa ta isi gibari inna ku lakum aduwwun mubin lalle shi nan fa a gare ku din aduwwun mai adawa ne da ku mubin a fili الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا الله تعالى يقول للي شيطان فامي أداوى ندكو تهكما قرقيش أمضين وتوأوتين قبل إنما يأمركم بالسوء kusani ku shi shi dan yana umarta ku da asu wato zunubi ne wal fasha da kuma al fasha shi ma salama ne malamai suke cewa asu'u wal fasha asu'u shine wato laifi wanda yake a cikinsa akwai akwai haddi al fasha kuma shine laifin da babu haddi a ciki to shi dan yanzu da laifin da yake da haddi da mara haddi wani ne biyo a mara haddi ya biyo mara haddi ya biyo yanzu idan mutum ya shirka mine ne haddinsa a duniya babu kaga laifin siya biyu ma shi saba ma kawo ba ce ma in yi musu bulala kama ba amma wanda ya sha giya akwai haddinsa ko wanda ya sata akwai haddinsa wanda ya luwaɗi mai haddinsa a kashe shi ko idan mata suka yi maɗugo mai haddinsu babu sai dai malamai sun yi kiyasi akan luwaɗi suka ce sun ma kashe su za a yi sun sun duka amma shi mai kiyasi ne shi ma shari'a ba ta zo da cewa hukuncin ba to laifinsa ya wuce tunanin ɗan adam zuwa wanda za ka ji laifi ne kuma an yi tsin a kai baka ji yayi wannan abu wannan abun faɗa wuce ne kwarai da gaske to shi shi ɗan inna ma ya amurku da su yana umartar ku da laifin da yake akwai haddi a ciki wal asha da kuma laifin da babu mahaddi a ciki Allah ta ya kare saboda haka wannan shine wato shi fa aikin wannan mai gaba da kushi shi dan dan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu mafi girman al'amura kuma yana umarta ku fada akan Allah abinda ba ku sani ba to Allah ta'ala ƙarya na kare isa fadin abinda Allah tabaraka wa ta'ala bai fada ba mutun ya fada wannan mafi girman hasari kenan shi yasa sai da ka taka dan dan ka fasara ayar alqur'ani Allah ta'ala ne ya ce kara kai kuma ka fasara da wannan can da ban ra'ayinka to kake yayi wannan manzan Allah ya fassara ya faɗi magana ka fassara daban to ka faɗa Allah ta'ala wani abu wato wanda ta faɗa sani ko Allah ya ce kaza kai kuma ka ce kaza wajen fassarawa alhali kuma da sanin ka ka san baka sani ba kawai ka ce kaza in kuskure ya faru wani Allah tabaraka wa ta'ala yana afuwa kai amma kai baka sani ba kuma ka san baka sani ba kuma kai ta fara ya daga cikin wato abin da ya kamata mu kame bakunan mu shine har san mu shine kada mu yawaita faɗin ai Allah ma ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza alhali kun ba mu da dalili ba mu san ya faɗa ko bai faɗa ba kawai mun ji ne mutane suna yawan faɗa lalle mutum ya taka Allah ta'ala ba ko kuma sawa shi ne wanda yake mai rahama kuma shi ne mai tsananin azaba kuma shi ya dace mu kuma shi ya abun bauta sai Allah ma ya ce kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza wanda la'alla kuma daga cikin abubuwan da ka faɗa Allah Allah ta'ala bai faɗa ba na'am
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون
Allah tabaraka wa ta'ala yace wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah idan aka ce da su ittabi'u ma anzalallah idan aka ce ku bi abin da Allah ta'ala ya saukar wahayi da yayi ku bi ayoyin alqur'ani ku bi karantarwar alqur'ani ku bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk yana cikin ma anzalallah abin da Allah ta'ala ya saukar idan aka ce da su aka qalu sai su ce bal nattabi'u ma alqaina alaihi rabana sai su ce a'a mu za mu ba abin da muka riski iyayenmu a kai ne an rawato daga abdullahi abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirayi yahudawa zuwa ga addinin musulunci sai suka ce bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba karkarbu da mu mu za mu ba abin da muka riski iyayenmu a kai ne shine Allah tabaraka wataala ya ce wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah idan aka ce da su ku ba abin da Allah ta'ala ya saukar qalu sai su ce bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba a'a za mu ba abin da muka su iyayen mu akai wato idan mutum iyayensa suna kan kuskure ko suna kan kafirci su ba musulmai bane ko kuma musulmai ne amma abin da suka kai na kuskure ne to a hankali za ka wajen wato ganar da su amma ba biyayya za ka musu akan wannan kuskuren da kai da su duk da wata shi kuskure ba ka yi ba wasu suna ganin hakan kuma shi ne tsanin biyayya ga iyaye wannan ba shi ne biyayya ba wannan kana cutar da su ne ba biyayya shi ne ka yi ƙoƙarin fahimtar da su a hankali da kyautata musu a hankali a hankali su fahimci daidai ta yadda za ku mutu da kai da su duka ku haɗu a cikin gidan aljanna wannan shi ne hakikalin biyayya ai ba biyayya da ta wuce ne kyautatawa kyautatawa mafi girma kuma shi ne ka yi wa mahaifinka ko mahaifiyarka sila Allah ta'ala kuma ya masa rahama ya kai shi gidan aljanna ko ya kai shi gidan aljanna wannan shine wannan abu Allah ta'ala ya ce awalau kana aba'u ko da ma'ana law kana aba'u awa din nan wawu din nan suke wasila ce abin da ake nufi a law kana aba'u a din istifhamiyya ma'ana shin law kana aba'u ko da kuma iyayen na sun zamto la ya'qiluna shay'an basa hankaltar komai wala ya tabu ba kuma sa shiryuwa Allah ta'ala ya ce wa masallalli da kafaru wa tabbacin waɗanda suke kafarai kamar sanatan ne yan iku bi mara isma kamar wanda yake jini ne ga wato ga wanda bai ya ji yan ik malamai suke cewa shine wato makiyayi da yake kiwon dabbobi ya riƙa yin magana ya rika yin magana da dabobi ya rika yin wani sauti na alamun korarsu ko musu magana amma su la yasma basaji shine Allah ta'ala yace wa mazalul ladina kafaru kwatankwatan su kafirai wajen jin ko fahimtar abin da kake kiran su zuwa a gare shi kamar zalladin yan'ibu bima la yasma kamar wanda yake magana ne da wanda bayyaji ma'ana wanda yake gurnani ga wanda bayya jin abin da yake faɗa na faɗi ya fahimci abu kamar makiyayi da yake magana da dabbobi amma su wata mana abu su za ka samu yana ta magana yana ta kaza yana ta kaza amma dabbar sai ta kai ga inda bayya so ne saboda ita dai kawai tana jin sauti ne amma ba ta gane me yake faɗa wannan shine ma'anar yan'i illa du'a'an wa nida kawai abin da yake ji shine du'a'an wato anashin sauti kawai dabbar take ji wani da'an da kuma kira summun bukumin amma ba ta gane miya ce summun lafta ba ko ta ya ce sukun sun zanto kurame bukumin kuma bebaye ma'ana su kafirai ba sa iya jin gaskiya umuyun kuma ba sa wato iya ganin gaskiya fahim la yaqilun su din ba sa iya hankaltar gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce summun su din kurame ne ma'ana kunnan su bayyana gaskiya bukumun kuma bebaye ma'ana bakin su bayyana faɗar gaskiya fahim la yaqilun zakatan su ba sa iya hankaltar gaskiya wata aya ce wala qad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum yani a'yun la yasma'u la yusiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha sai Allah ta'ala ya ce ulaika kal an'am bal hum adall Allah tabaraka wa ta'ala ya ce haqiqa mun halicci wutar jahannama domin da yawa daga cikin mutane da kuma da yawa daga cikin aljanu ga su suna da idanu suna da ainihin idanu amma ba sa iya ganin gaskiya suna da kunnuwa ba sa iya jin gaskiya ga kuma suna da zakata amma ba sa iya hankaltar gaskiya sai Allah ta'ala ya ce ulaika kal an'ami bal hum adall yace irin waɗannan kamar dabobi suke bal hum adallu a a sun ma fi dabobi bata Allah tabaraka wa ta'ala ya kare saboda ka anan zamu dakata insha Allah saboda yin da lokaci abin da na fassara mana dare Allah ta'ala ka sa dukkan mafi tare da cikin lada wanda kuma ne kusuri Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta mana ya Allah ka jiga mu da dinin yayin mu samu shi da imani akwai bayan Allah wanda suke ta tallafawa har aka gyara wannan abin da ya shafi sola din nan aka samar da wannan DC din da wannan waya da kuka an sabunta din nan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu da gidan aljanna ya kuma biya musu bukatunsu na alkhairi musamman su kwamati na masallaci din da suke ta kokari ko da yaushe a kan ga ya za a an shawo kan matsalar Allah ta'ala ka albarkatu rayuwarsu ko kuma saka musu da gidan aljanna bayan bawan Allah da ya bada dubu talatin wancan sati biyu ko sati ɗaya da ya wuce to akwai wata ita ma baiwa Allah da ta bada dubu talatin wajen yin wannan aiki wata mace ita ma ta bada dubu talatin ita kai Allah ta'ala ka saka mata da kai Allah kuma ka albarkaci rayuwarta ka albarkaci zuriyarta da kuma waɗanda suka bayar da bakin gwargwado ne haka dubu ɗaya dubu biyu musamman cirowa duk lokacin da aka ce a kawo za ka ga ya ba da nasu na daban Allah ta'ala ka saka masa da gidan aljanna ka kuma albarkaci zuriyarsa kuma Allah ta'ala ka biyo mahaifinsu lafiya ya muna roƙonka ya Allah ta'ala ka sami kyakkyawan ƙarshe ka mana albarka ka yi wa zuriyar mu albarka bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم